العاقبة لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau 20 ga watan sha'aban ko hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 daidai da 1 ga watan march 2024 gregorian calendar ta mu ci gaba da karatun mai albarka a cikin wannan littafi mai suna muktasar sahih sahih bukhari wanda aka fi saninsa da suna a tajiridu sarih li ahadith al-jami' sahih a satin da ya gabata mun karanta babin da yake magana akan wato kenan dagowa ko lokacin da mutum yake dagowa daga kansa daga ruku'u yau kuma da izinin Allah za mu tashi babu fadlin sujudi babin da yake nuni akan falalan sujada falalan sujada sujada shine mutum ya sa goshinsa a kasa ko a lokacin sallah ko kuma wata ibada makamanciyar sallah ya sa goshinsa haka kawai ake sa goshi a ƙasa don abinan kayan wasa ko wani abu makamancin wannan a akwai manufa ko tun da allah maɗaukaki sarki shi ya ce a yi sujjada fasjudu lillahi wa abuduhu ko ya allah maɗaukakin sarki sujjada sannan ku bauta masa lallai akwai dalilin da ya sa allah maɗaukakin sarki ce a yi masa sujjada sannan kuma intan akwai abin da Allah madaukakin sarki zai bai bayansa wadda abin da zai ba su shine zai nuna mana matsayin ita sujadar saboda haka wannan babi zai karantar da mu falalan sujada hadisi na farko an karbo daga abu huraira radiyallahu anhu anna nasan aw anna nasa qalu ya rasulallahi hal nara rabbana yawmal qiyamah wasu mutane suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutanen sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah za mu iya ganin ubangijin mu ranar tashin alkiyama kaga kenan wannan matsala ta za a ga Allah ko bara a ga Allah ba ranar tashin alkiyama matsala ce wadda take tsohuwa tun daga sabai suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam za su ga ubangiji ko bara su gan shi ba ranar tashin alkiyama saboda fadin Allah da yake cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar gani baya riskan Allah madaukakin sarki alhali Allah shi yake riskan gani kaga wannan kamar yana korewa cewa dan adam ba zai ga ubangiji Allah madaukakin sarki ba da kuma ayar da take cewa wujuhun yawma iz na'ima nadira sorry wujuhun yawma iz nadira ila rabbiha nazira wasu fiskoki a lokacin sun zama mani imta kuma zuwa ga ubangijinsu su masu kalla ne ba su kalla don haka wanda sai kawo bambancin fahimta tsakanin malamai magabata mutazila sun ja sun tsacin ba zai yi ga Allah ba saboda wancan aya da muka karanta la tudrikul absar wa hiya tudrikul absar amma ahlus sunnati wal jama'a su tafi akan cewa zai yiwu a gaban a ga Allah ba da kukin sarki ranar tashi alkiyama saboda wannan aya da kuma wasu abubuwa makamantan wannan to wannan yana daga cikin abin da mai yawa ya daure kan wasu sahabi da haka suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yiwu mu ga Allah ranar tashi alkiyama qala sai ya ce musu hal tumaruna fil qamari lailatul badri laysa dunahu sahabun shin kuna turareniya a ganin wata daren goma sha hudu babu hadari ba gajimare babu komai yana iya ku ga wata daren goma sha hudu eh a lokacin da ake wani zai ce kai ka tare mun ko ma can gefen wani ayyucin ko so wani yana lalle ka kamar yanzu gwamna in ya zo shi in ya zo tsaya aka kafa kamara aka tattare yan sanda sojoji aka tattare kaga mutum yana ta furtsawa zai gaishe ko ba zai gaishe wani ma sai dai ya gaishe a waya ko to haka ganin Allah madaukakin sarki yayi haka haka ganin wata yake kuna kallon wata kuma kuna turare ne wato kenan a wajen ganin wata alhali yana sama kuma babu girgije babu kawai kalu la sai suka ce a ya rasulullahi ba zai yiwu ba wata ga kowa ma na gidan sama zai ganshi kana gindin bishiya ma ka ganshi kana jeji ma ka ganshi kana kan titi ma ka ganshi kana cikin kasuwa ma ka ganshi ko inda babu abin da ya sha makance tsakaninka da sama qala sai yake cewa fa hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun to rana fa babu wani hadari ba girgije kuna cunkoso da turereniya a wajen ganin rana babu girgije a tsakaninku da ita qalu la ya rasulullahi suka ce a'a haka ba zai yi ba ya mazan Allah qala sai ya ce masa to bari gaya muku fa innakum tarawnahu kadhalik lalle ku za ku ga ubangijinku kamar hakan nan yau sharu za su yawmal qiyamati za a tashi mutane ranar tashin alkiyama fayakul sai ya ce wato kenan man kana ya abudu shay'an falyattabi haka ne ya an tashi mutane ranar tashin alkiyama ya an gama duk rikicin da za a yi an gama sun rakawa sallin mutane cuto duk wanda ya san akwai abin da yake bautawa a duniya to ya bi wannan abu ya bi shi kawai shi kenan ko yawwa ya bi shi kowa ya bi shi da aka fa minhum man yattabi'u shamsa cikin sakon da zai bi rana saboda ita yake bautawa a duniya kuma mutanen da suke sujada idan rana ta fito suna sujada idan rana za ta fadi wala Allah yana daga cikin dalilin da sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin sujada lokacin fitowar rana da lokacin faduwar ta saboda karmi kama da wayannan mutanen masu bautar rana wa minhum man yattabi'ul qamar daga cikin su akwai wanda suke bautawa wata la'alla yana daga cikin dalilin sa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya je gurin masu bautawa wata don ya koyar da su musulunci lokacin da ya ga wata ya fito sai ya ce musu hada rabi wannan ne ubangijin nawa da ya bata sai ce la uhibbul afilina ko yawa bana son ubangiji mai bacewa ya je gurin masu rana ya tambaye su haza rabi suka ce eh to wuce bari mu jira rana ta faɗi sai ce a la uhibbul afilina dai gurin masu bauta wata ce wala mar al kamar bazigan qala hadha rabbi ai su'alun ne da ya ga wata ya ballo ya ce masa a wannan shine ubangiji ba wa cewa wannan ne ubangiji na ba yawa wasu suna fassara shi da cewa haza rabbi wannan ubangiji na ne ko a haza rabbi wannan ne ubangiji nawa bari in jira in gani da wata ya bata sai ce la uhibbul afilina haka ne to za ka akwai wa'anda su kuma wata za su bi ranar tashin alkiyama wa minhum man yattabi dawagit daga cikin su akwai wanda zai bi dagutai zai bi dagutai nan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada abin a dunkule ne saboda ya ce dagutu sifa ce kowa zai iya daukanta mutum zai iya daukanta aljani zai iya daukanta ideology zai iya ɗauka ko wata aƙida wani sifa duk wani abin da za a yi masa biyayya irin biyayya da ya kamata a yi wa Allah sai ya zama an sa shi a gaba to zai iya zama wato kiran dagutu da haka dagutu yana da siffa malami zai iya zama dagutu a mabiyansa aljani zai iya biya zama dagutu boka zai iya zama dagutu da sauransu hatta aƙida wannan da muka sa gaba wacce za ta iya zama dagutu saboda mutum zai iya mata biyayya irin biyayya da ya kai ma Allah ko kuma ya mata biyayya a inda bai kamata ya Allah madaukakin sarki a hannun kan hannun ubangiji ko ya kiyin biyayya a umarnin ubangiji da dai sauransu saboda ka anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi a dunkule wanda suke bin aljanu aljanu za su tafi wannan masu bin bokaye kenan masu bin kaza sai su tafi wa tabqa hadhihi al-umma wannan al'umma kuma sai ta tsaya kyam ina ya kamata ta bi masu bauta rana su ga ranar sun bi ta masu bauta wata su masu bauta hada gure mana da ukulu na sun bi imamihim ko wanda jama'a za kira su da jagaban su oke kai ne kake jan su a wajen bautar rana to su bi ka kuje wannan ma haka wannan ma haka al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tsaya kyam a gurin fiha munafiquha a cikin al'ummar akwai munafukanta su ma ba inda za su je suna dan tare da mu'mini ko ba suna zuwa masallaci ana sallah da su ba ana kaza kaza da su ba dan haka sai su tsaya fa yatimu Allahu fa yaqul Allah madaukakin sarki da kansa sai ya zo sai ya ce musu ana rabbukum ni ne ubangijinku ويقولون سيسي هذا مكاننا حتى يأتنا ربنا to mu dai muna nan nan nan dinnan muna nan muna jira mun san cewa ubangijinmu zai zo har nan gurin inda muke ya same mu fa idza jaa rabbuna arafnahu in ku har ubangijinmu ya zo tabba za mu iya gane shi ka gani a lokacin fa yatimu Allahu azza wa jalla fa yaqul Allah madaukakin sarki ya zo musu a wannan lokacin sai ya ce musu ana rabbukum ni ni ne ubangijinku fa yaquluna sai su ce yana jaddada wannan ni ni ne ubangijinku sai ka ji sun ce masa anta rabbuna tabbas ya Allah kai ne ubangijinmu kai ne ubangijinmu fa da uhum wa yi darabu sirat suke na sai a kira su cikin taho za a ji a yi tantance kowa da kowa a kai wa kai mutane inda ya kamata a kai to haka lokacin za a zo a gina wani abin da ake kiransa siradi sai a zo a shimfida shi bai na zaharanai jahannan a tsakanin wato kenan kan doron wutan jahannama jahannama wato kitan rami ne wuta ne a cikinsa ta samansa za a wuce sai a yi gada a kansa shine wato na wani ake kira wato kenan siradi fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi dan haka ni annabi sallallahu alaihi wasallam ja ni ni muhammadu ni ne zan zama farkon wanda zai zo ya ja al'ummarsa su fara tsallakewa wato kenan wannan siradi wala ya takallamu yawma idan ahadun illa ar-rusul a wadan ranar kuwa babu wanda isa ya ce fit in ba manzanni ba manzanni ne kawai za su wuce wa kalamun rusuli yau ma'izin su kansu ma'annabawan a wani lokacin ba su da wata magana face su rika cewa allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim aikin su kenan kawai su suna iya samun damar su faɗi haka allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim allah ka kubutar allah ka kubutar allah ka kubutar aikin su kenan kawai a wani lokacin amma banda su wani ba zai iya mafaɗin hakan ba wa fi jahannama kalalibun mizal sauke sa'adan sannan a cikin wutan jahannama kuma lokacin da za su wuce akwai wato kenan kugiyoyin da ka san kayar dakwara hakan nan takki ciki za a keta tana fisgo mutane mutane ko dole sai sun tsallake kamar kayar dakwara ya ce hal ra'aitun shaukar sa'adan kun taba gani kayar dakwara kuwa kalu na'am suka ce tabbas mun ganta kada ce fa inna ha misali shauki sa'adani gaira annahu to ita wannan kugiyar da za a saka a jahannama ta rika hana mutane tsallakawa kaman rakwara take sai dai ita bambancin su annahu la ya alamu kadara izamiha illallahu babu wanda ya san gwargwadon girman kayar sai Allah maɗaukakin sarki sai Allah madaukakin zan bishiya ɗaya ce amma tun ta watso kayoyin ta duk ta haɗe ko ta ga ba karamin girma ne da ita ba kuma ka duba mutanen duniya na tun daga farkon ta har karshen ta ce kowa sai ya ji ya tsallake ai ka san guri ne mai yawa kuma duk wanda baya da gaskiya sai ta yage shi wani ma ta yage shi ba zai iya wucewa ba tafke shi za ta yi to kaga in banda Allah madaukakin sarki ba wanda ya san wato kenan ya ka wannan yaktufun nasa za ta rika fizge mutane tana yago su bi a amalihim gwargwadon ayyukansu kenan aikinka shi zai sa kai ta yage ka ko kuka ta tafko ka yauwa in aikin mutum ya yi muni duk lokacin da ya kaurara a wajen wani zunubi sai wata kugiya ta cafke shi ta hana shi tsallakewa su radin duk lokacin da ya kaurara a wani zunubi wata kugiyar kuma daban tunda aizin daban kala kala ne ko lokutan yin su kuma daban ko abubuwan kuma sun taru ta da aka yake cewa balan aliyu zainul abin ya ce ma'asullahi in kathurat alaika ta subdu alaika subulal infiasi ko kuma ta zilluka yau mai yujiza kulla asi in sabon allah ya maka yawa zai sa kai salmando maimakon ka tsallake siradi to ba za ka yi tsallake siradi ba ranar da za yau mai yujiza kulla asi ranar da za a sakanta ba kowane mai sabon allah ka yi sabo a can ka yi sabo a can ka yi sabo a can kuma ana rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya lamuna mata balun ko ana rubuta duka yawwa ma ya lakbizu min qawli illa radaihi raqibun atid din labazin da kai aikin da kai mutum da kai ana rubuta kai da baka sani ba to daka mutane suna samun matsala gwargwadon ayyukan su na sabo wa minhum man yubaku bi amali daga cikinsu akwai wanda za a yi masa wato kenan za a sai ɗantar da shi a sakamakon aikinsa shi ne zai rika cewa rabbi battatu battatu ubangiji an tankare ni an tokare ni bi yasa yadda wasu malamai suke kwatantawa wallahu ta'ala alam duk mutum zai dauko zunubansa a kansa da nauyinsu kuma ya zo ya ce zai wuce ta gudun kaga yanzu da wanda ya dauki misali kwano biyu na gero a kansa da wanda ya dauki buhu saurinsu da bambanci ko wanda ya dauki buhun gero yana tafiya mai kwano biyu na zai iya gudu da wanda kwashi bai da komai ba haka tafiyar sa ta sha bambam to kamar haka nan ne wanda ya gwargwadon zunubin da mutum ya dauko a kansa gwargwadon da zai sha wahala a wajen tafiya wasu kenan wajen tsallakewa wallahu ta'ala alam wa minhum man yakhardal daga cikin sa wanda zai gaggawa gaggawa gaggawa suma yanji sannan ya suma yanju sannan ya tsira akwai wanda zai je da dan sauri da kokarin da hakan nan dai ya samu dai ya skelin suru ya tsallaka hatta idza arada Allahu rahamata man arada min ahalin nari har sai in an je lokacin da Allah ya bukaci ya nufi wato ki ma'ana Allah ya nufi ya tsirar ya yi rahamarsa a wa'anda suke cikin wuta a marar mala'ikata sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku an ya kurdo man kana ya abudullaha su fitar da duwanda kasance na bauta Allah maɗaukakin sarki abin nufi a nan shi ne a lokacin da ake tsallake sirari nan da yawa za su zube ba su iya tsallakewa ba ba su tsallake ba ko? ba za su tsallake ba sadaka za su yi ta zuba za su yi ta zuba za su yi ta zuba amma za a samu wanda za su tsallake to idan an tsallake nan na cikin wutar fa Allah barkwaki zargi za a samu wani lokacin da zai zo ya ji kansu ya ce mala'iku su fitar da su wasu malamai suka ce abin da ya sa Allah zai ce a tsallakar da su shine muminan da suka tsallaken za su tafi abin nan ya ke kira tafki alkautar ko za su ja su tsaya sai su yanzu ba damuwar su can bane damuwar su wayannan da suke ciki muna tare da su muna sallah muna kaza kaza kaza to amma suna da wasu matsaloli a gefe wanda mu ba mu sani ba kuma gashi sun kife don haka ubangiji Allah ka ba mu su sai kuka ku wuce abin ku wani a'a ya ubangiji ka ba har ma hadisi yake nuni cewa babu inda dan adam zai yi tsananin magiya ma ubangiji Allah dan girmanka Allah dan kudurarka Allah dan ka danka babu inda dan adam zai Allah madaukakin sarki magiya kama a wannan lokacin akan wayannan mutanen da suka zube a ciki don haka idan sun kai wani lokaci suna yin wannan magiyan Allah madaukakin sarki zai ceto mala'iku su je su fito da su dan haka fa yakurjuna sai su je su ta fito da su su ta fito da su su ta fito da su su ta fito da su wa ya arifu na kwan bi a tsarin sujudi ta yadda suke gane suna gurbin sujada ai musulmi ne ko yawa suna sujada don haka gurbin sujadansu shine zai sa a gane a fito da su jama'a sujada tana da muhimmanci? eh da zai shiga kawai sun san abira ko alama gurbin sujada inda suke kafa goshinsu a sujada to da nan ne Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su gane su wa harrama Allahu ala nari an ta'kula athar sujudi domin Allah madaukakin sarki ya ce wuta haramun ne ki kona gurin sujada ko da musulmi ya fada wuta tana kona amma gurin sujadan nan to ba za ta wuta ba za ta kona nan ba za ta kona nan ba kaga muhallin shahid na baka karantun mu na wannan babin kenan ko falalan sujada ta haka sujada tana da abin nan kenan fa ya kurjuna yana nari sai a fitar da su wato kenan daga cikin wuta ta fitar da su sai fitar da su sai fitar da su sai fitar da su fa kullu ibn adama ta'kuluhu nar daga duk jikin dan adam wuta za ta iya ce illa athar sujudi sai dai gurbin sujada nan ne wato kenan ba za ta iya ci ba fa ya kurjuna minan nari za a fitar da su a cikin wata wa kadim ta hashu lokacin sun kone kurmus sun yi kome da kai kone ba za ka iya fitar da sifarsu sosai ba fa yi sabu alaihim ma'ul hayati akwai lura da ake kira sa ma'ul hayati sai a ɗaibo ruwan a kwara musu a kwara musu a kwara musu sun sanyi kullum shi ne kifiyan zafi ko sai a kwara musu to amma kuma sabanin irin ruwan duniya ruwan duniya aka mutum ya kone ka zo ka kwara ruwan sanyi mai yawa sai kuma a samu wani abu daban ko za a samu mpl yawwa za a samu mpl sakamakon wannan kamar su din za a samu musu ruwan ma'ul hayati fa yusbuna haka ne fa yan bituna kai sorry fa yan bituna kan ba tambutul habbatu fi jamil sayli wa fi hamil sayli sai ya zama naman jikinsu zai sake tohuwa kamar yanda wato kenan idan ruwa ya kwarara a ƙasa kwaya za ta jike za ka ga ta tsoro haka naman jikinsu da wuri-wuri da wuri-wuri zai tsoro sun ma ya furgullahu min alƙada'i bayan al'ibadi sai a zo a yi hukunci allah ba ɗaukakin sarki ya hukunci tsakanin bayi an tsallako yanzu ko sai a zo a yi hukunci ɗauke to ga yan wuta ga yan aljanna kowa ya tafi abinsa wa ya buƙara julon bayan aljannati wannan duk a karar da kowa kowa ya tafi kowa ya tafi kowa ya tafi sai wani mutum da zai zo shi ne na ƙarshe ya zo ya tsaya tsakanin wuta da shi ba wuta ba shi ba aljanna ba wahu akira ahalin nari kulkulan shi ne wato kenan wato kenan akira ahalin nari dukulan ko dukulan jannati shi ne na ƙarshe a 'yan wuta da za su shiga cikin aljanna kaga idan mutane sun shiga wuta akwai wanda mala'iku yanzu mun magana za su cece su ko akwai wanda Allah zai bada ceton su a annabawa akwai wanda Allah zai bada ceton su a salihan bayi mutanen kirki za a yi ceto kala kala kala kala kala kala kala kala sai an yi kowa duk wanda yake da bakin ya roki ceto Allah madaukakin sarki ya bashi a cikin mu'minai sai yayi an ba da ceton an gama har ya zama babu wanda za a cece shi ba wani wanda wato wani yake da niyyar ya je cece shi a cikin mala'iku ko a cikin annabawa ko kuma sauran salihan bayi babu kuma suna nan a ciki ko musulmi ne Allah madaukakin sarki zai ceto kowa ya ceto yau Allah ar-Rahman zai ceto ta haka Allah madaukakin sarki zai sa a fitar da mutane a fitar da mutane a fitar da mutane to the last person da za a fitar shine wanda muke magana a kansa na karshe shine zai shiga aljanna zai fito mukbilin bi wajhihi qibalan nari an fito da shi ko amma kuma yana waiwayawa yana kallon wutan nan yana waiwayawa yana kallon wutan nan yana kuma jin hamaminta da abin in tafa ya kulu sai ce ya rabbi ya ubangiji istirib wajhi anin nari Allah ka karkatar da fuskata daga wuta ba ni babu ita Allah madaukaki sarki karkatar da fuskata daga wuta ko kashabani rihuha wa ahraqani zakauha warinta wato kenan yana cutar da ni sannan furuwar da take falfala da take ta yi yana kona ni na fitar a cikin ta ma don wato kenan samu saukin matsalolin ta ba Allah madaukakin sarki kan nisantar da ni fa yaqul sai Allah madaukakin sarki ya ce masa a a dakata dakata dakata hal asaita in fu'ila zalika bika an tas'ala gaira zalik kayi ko safa in na fitar da kai ai in na maka maganin wannan ya zama tsakaninka da ita babu kai ba ita ba ta kallon ka ba ta kallon ta ya yi kusa ba za ka ba za a jima ba na san ka da naci za ka sake tambaya na maka wani abu bayan wannan ni kuma ban na son yawan tambaye tambaye fa yaqulu sai ya ce la wa izzatika yace a'a ya Allah wallahi na rantse da daukakar ka ba zan tambaye ka komi ba bayan wannan wa yatullahu ma yasha'u min ahadin wa mithaqin dan haka duk wani alkawari da zai iya baiwa Allah dan a nisantar da fiskarsa ta daina kallon ma wuta ta daina jin kanshin ta daina jin tiririnta duk abin da ya san zai iya Allah alkawari akan ba zai sake tambayin komai ba in an raba shi da wannan sai yayi na yi maka alkawari ya yi Allah duk sai zai fa yusrifu Allahu wajahu anin nari Allah ba da kun zai sai karkatar da kansa gabar wuta wuta ta nesa da shi shi nesa da shi ita babu shi babu ita shi kenan magana ta mutu ba fa iza aqbala bihi alal jannati in aka tafi da shi hanyar aljanna yanzu baya kallon wata kuma ai zai iya kallon aljanna ko tunda yanzu ba abin da daga masa abin ra'a ba hajataha sai ga kayan cikin aljanna kayan da abubuwa na sha'awa daga nesa in yi hango aljanna in yi hango sakata sai ya shuru ya ce kai amma na yi wada na yi alkawari Allah ba zan kara tambaye sa wani abu ya yi shuru masha Allah iyaka gwargwadon yadda Allah ya soye wannan dan shuru din nasa masha Allah an ya sakata ko zai shuru gwargwadon da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa nan shukuru sun makala sannan sai ce ya rabbi ya ubangiji kaddimni inda babil jannati na roƙe ka akai ni bakin kofar aljanna mana ai bai tambaye cike ba ba amma dai akai shi bakin bakin kofa wa yaqulu Allahu lahu Allah madaukakin sarki sai ya ce masa a'a alaysa kada adaital uhuda wal mithaqa alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta ba kai mai alkawari ba mun kulla yarjejeniya da ni da kai cewa ba za ka tambaye ni komai ba banda wancan abin da ka tambaya ba kai ne muka haka da kai ba fa yaqulu ya rabbi sai ce ya ubangiji ya abani la akuna ashka kalkika ba na so in zama ni nafi kowa shakiyanci ma'ana rashin rabo da rashin sa a cikin halittunka don wallahi in ban je kusan aljanna na ba na gama ni nafi kowa ma lalacewa a duniyar nan Allah ba da kuke suke ba na son haka fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam to naji fama a sai ta yin oditu ka zalika Allah tas'ala gairahu menene zai nuna min cewa baka kusa ka sake tambayan wani wannan ba na baka wancan din da mai alkawari da kago eh kuma ka saba yanzu na kai ka ya mene mai garanti nake da shi cewa ba za ka sake tambayan wani kuma wani abu bayan wannan bai kulu sai ya ce ya Allah la ai ma za ka sake wadata ya ce wa izzar Allah na rantsa da buwaya ai mutum yana mutum zai iya rantsa da sifofin Allah ko kowane irin sifofin Allah ya ce Allah na rantsa da buwaya kamar mu ne yanzu mu ce wallahi tallahi ka ka gama karshen rantsuwa ko to ya ce la as'alu ghayra zalika Allah ya kara da wani abu bayan wannan ba wa yati rabbahu ma sha'a min al-uhudi wal min ahadin wa mithaqin sai ya yi alkawari da yarjejeniya da duwani abin da zai iya yi tsakaninsa da ubangiji cewa ya haƙura da wannan iya an masa fai kwaji mu ila ba jin da zana kallon da kuma ce kai shi sai a kai shi gaba gaba gaba gaba sai ga shi ga shi a bakin kofa ga yan aljanna a ciki suna wadakar su yadda suka ga dama amma shi na waje aljanna kuma da kai balla ba shi dakali ya zata bai za balaga babaha idan ya zo bakin kofa fara'a zaharataha ya ga faranninta da ƙaƙenta da ƙawarta gaba ɗaya wa ma fi aminan nadari auninan nadarati ya gani imomi da yake cikinta wa sururi da kayan farin ciki da kwanciyar hankali da rawala fa yaskutun masha Allah fa yi sai shiru ko kamar yadda iyaka da Allah ya kaddara ya ciro yana tuna a shafa wata ne wallahi da azumma da azumma kai ni din nan ni din nan ni din nan wannan mel mel bai kuma tera ta sinani ya sake tambaya ne ko kare sake tambaya ya sake tafa da da haka zai zai jarumtaka to ya kula sai ce ya rabbi ya ubangiji arkilin jannata ni yanzu kawai magana ta karshe ne a dan saka ni a cikin aljanna shikenan dai in an yi min wannan dai ka ai magana ta ga iya kawar da kira a saka da cikin aljanna bai kula Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya ce masa wai haka ya ibn adam miskin da kai dan adam miskin da kai ma a azaraka babu abin da ya fi ka kawo uzuri babu abin da ya fi dan adam kawo uzuri alaisa kad adaita al-uhuda wal mithaqa ba mun yi alkawari da kai ba ba mun yi yarjejeniya da mu da kai ba Allah tas'ar ghayra alladhi yudita cewa ba za ka sake tambayar wani abu ba in ba abin da ka tambaya aka baka ba bai kulu sai ce ya rabbi ya ubangiji la ta ji alni a shi karkarke ka allah karka sanya ne zama da mafi rashin rabo mashi tsiya a cikin wasan bayan ka ai wallahi in ba shiga aljanna nan baka kuma shi kina na fi kowa ga wasu ba a wuta ba wanda ba su fito ba amma gani yake inda bai shiga ba kawai shi ya ta bangare ya lalace kawai ya fi kowa rashin rabo a duniya fa yadhaku Allahu minhu sai Allah madaukakin sake masa dariya Allah sai ya masa dariya da wannan malamai malamai suna suke cewa daga cikin sifofin Allah shine akwai me akwai dariya Allah madaukakin sarki yana yin dariya ko gashi nan ya yi masa akwai kuma hadisin da yake cewa Allah yana dariya a mutum guda biyu daya ya kashe daya kuma duk sun shiga aljanna kafiri ya kashe musulmi musulmi ya tafi aljanna kafiri ya musulunta ya mutu a musulunci kaga shi ma sai tafi aljanna sai su kama hannu sa da sha ka da kai ne da ka kashe ni za ka zo ka kawo ya sai shiga aljanna da haka Allah madaukakin sarki zai musu dariya da haka daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki shine Allah yana dariya irin tasa summa ya azanu lahu sai Allah ya bada izini a gare shi fi dukul jannata ce masa shiga je ka shiga shiga an gama karshen naci kenan ko yawa nacin ka dai ka shiga fa ya kulu sai Allah ya ce masa tamanna ya an bude gate ya shiga a bai sami gida ba tukunna har yanzu dai saurago sai Allah ce masa to tamanna yi burin duk abin da kake so ainihin kan aljanna ne ko duk abin da kake so a duniyar nan ko kuma a lahira nan kai a lahira nan duk abin da kake so faɗa shi kawai za a baka koma menene fa ya kulu ya rabbi sai ya ubangiji la taj'al aka ne nake tafiya la taj'alni ashka o fa yatamanna sorry fa yatamanna sai ya faɗi burin nasa Allah ina son kaza ma ina son kaza ga gida irin wannan nake so a cikin gidan ga kujeru ga labule ga kofi ga kaza ga kaza ya faɗi duk iyaka abin da tunanin sa ya bashi hatta idan qata a bashi ta ta ta ta ta ta ta sai ya gama kafa ya faɗi abin da yake so idan idan qata amniyatahu ko duk burinsa sai ya gama ya yi shuru kala Allah sai Allah madaukakin sarki sai ce masa zid min kaza wa kaza a ka kara mana ai baka faɗi kaza da kaza ba baka bukatan kaza ne ga abu kaza ma ba kaza ga kaza ba ai ta tuno masa Allah ya tuno masa a ce duk ya hada su to za a bashi duk ya fada aqbala yuzakiruhu rabbahu ubangijin sai dinga tuno masa ya dinga tuno masa ya dinga tuno masa ai ta tuno masa yana ta tuno ba hatta idan ta hadbihi al'amani har sai shi da kansa ya ce shi kenan yanzu wallahi ya yi kawai inda ya samu wannan kawai shi kenan dogara ta mutu kala Allah ta'ala sai Allah wa daukakin sarki ya ce masa laka zalika wa misluhuma hu to duk abin da ka kirga na an baka kuma za a ninka maka shi za a ninka maka shi saboda za a baka shi za a ninka maka shi abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki yake ce ma abu huraira inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla laka dhalika wa asharatu amsalih wanda abu huraira abu sa'id al-khudri ya rawaito wannan hadisin da makaranta ko abu huraira abu sa'id yana daga cikin masu ruwaya hadisin ya ce Allah madaukakin sarki zai ce masa za a baka wannan za a ninka maka ko haka ne abu huraira kai ko abu hurairar rawaito wani hadisi da muka karanta dogo sai ya ce allah ya ce za a baka abin da kai burin za a ninka maka ko abu sa'id sai ya ce masa abu hurairar da ya kawo wannan hadisin a iyaka nan ya ce masa manzan allah sallallahu alaihi na ji ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce laka zalika wa asharta amfalihi za a baka haka za a ninka za a ninka za a ninka sau goma kala abu hurairar abu hurairar sai ya ce lam ahafi min rasul sallallahu alaihi wasallama illa qawlahu laka zalika wa mislahu ma wace eto ni ban kiyaye wancan ba a gurin manzo alsassa amma ni abin da na ji ya ce masa za a baka hakan za a baka wato kenan ninkin hakan qala abu sa'id abu sa'id sai sake maimaitawa yace inni sami'tuhu yaqulu ni na ji shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kunne na yana cewa zalika laka wa asharatu amsalia wannan din an baka kuma ninka maka sau goma yanzu ko rabin wani aka ba mutum aiki ke tango yawa sau ɗaya mai ko allah jiga wani salin giya ya ce ya ce ce wala ko akan da kali da ya karanta wani hadisi da ya ce nikan ko akan da kali allah jikansa allah jikansa a ga wannan dogon hadisi ya mana bayani akan siradi ya yi mana bayani akan siradi akwai maganganu da yawa malamai da suka yi akan siradi musamman in kai nazari da inda Allah ke jawo in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan da yawa daga cikin malamai suna amfani da wannan hadisi da kuma wannan aya wajen tabbatar da cewa akwai siradi sannan siradin nan kuma kowa sai ya shiga kowa sai ya shiga amma duk da haka daga cikin malaman tafsiri akwai da suke cewa wannan matsala ta tsallake siradin nan ba ta shafi muminai ba fa ba ta shafi muminai ba kafirai ne kawai domin kada ko babban dalilin da ai ayan alkur'ani ne ko wa in minkum illa wariduha ba wani ɗaya daga cikin ku sai ya gangaro ta cikin ta ta cikin jahannama shine ta kan wato kenan siradi a ce kowa sai ya shiga kuma wannan ubangiji ka yi stamping akan wannan sai suka ce idan ka duba siyakin ayar a hankali ga tana magana akan kafirai ne ba musulmi ba ayoyi baya uku ko hudu na bayanta duka bayan an yi aya maganan muminai sai zo fara maganan kafirai da ya gama maganan kafirai a karshe sai ce wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku sai ya gangaro ta don haka kafirai ne ake nufi muminai ba za su abin nan ba saboda la'akari da abubuwa da daman gaske na farko siyakin ayoyin yadda ta tafi da shi na biyu kuma muminai sun karbi musulunci suna bauta Allah maɗaukakin sarki ne fa don kasu shiga wuta ba zai suna bauta Allah kuma su shiga wuta ba kamar hadisin da annabi sallallahu ya tura wa'insu mutane ya nada amir suka bata masa rai ya hura wuta ya ce to duk kowa ya zo shiga ni ne amirin ko eh annabi sallallahu alaihi ya ce abi amir eh Allah ya ce ai da shugabanni eh to kowa zai shiga wuta ko suka shishi da kawai za su zo su fada saboda biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce musu kai ku dakata ba zan fabi Annabi shiga wuta ba ka ba zai yiwu ba ai ba mu bi shi ba sai dan kar mu shiga wuta da aka sai hana mutane da aka dawo aka bayani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi law dakalu ha ma karaju min ha abada da sun shiga da Allah sun shiga kenan inna badatu fil ma'ruf da an da nace a cikin alkhairi ne don haka sun firin jarar da cewa waɗanda za su yi gogoriyo a kan siraɗi kaya tana figar su kugiya tana jan su nan fatu fa kafirai ne ba mummune mummune Allah ba daukakin sarki zai tsallakar da su ba tare da sun shiga ta ciki ba wallahu ta'ala a'lam na taba kallon inda aka yi wani abinan tsakanin Ahmad ba Ahmad Didat ba suna wannan mutumin Dr. Zakir Naik ya taba zuwa Najeriya ko wani kirista ya zo ce masa wallahi magana ɗaya ce tal tsakanina da musulunci inda ba dan wannan maganar ba a yanzu zan yi kalmar shahada zakir na ya ce masa me ce ce nan ya ce na karanta bible an ce duka za mu tafi aljanna amma da na karanta qur'ani sai aka ce wai sai na shiga wata tukuna ko zan je aljanna dan haka garanta bi ta can sai ce ina ayar take babu wannan ayan a cikin alkur'ani daga bakar hannasi ji zakir da sai ku kawo wannan aya wa in minkum illa waridu hace ina aka faɗi sunan mu'mini a gurin ni ma sai daga bana ba di yadda ina aka ce masa ina aka ce kaji an ce muminai ne za su shiga wuta ce babu ambatar muminai ba da muminai ake magana ba da masu sabawa Allah maɗaukakin sarki ne da masu sabawa Allah maɗaukakin sarki ne kafirai su ne wanda za su zo su shiga yawwa mumini cikakken mumini shi da abinan to Allah ta'ala alam to alaikum salam rahmatullah
amma farkon ayoyin da karshen su kamar sun nuna ba iya kafar ba to kamar yana da aya
wa ya kulu insanu a idan mai yuki da su ka kafar da ni ai amma ya kamar insan ehe haka mu jere wa kuma man najji ladhi nattaqaw ba su tunda an kebance su ba da su to dawo kan wai kulul insanu duk inda kaji an ce insanu a cikin alqur'ani mumini ne tun daga bakar handa sai inda kaji insana aka ce innal insana kuliga halu an za a ce ko ya ayyana insanu ba garra ka bi rabbikal karim dai daga ji an ce insanu a hankali ka ba mumini bane na
yawwa sannan aha bari mu karsa da wannan suma lallajin ladina taqaw yawwa za mu tsayar da muminai sannan kafirai su ne za su gurfana a ciki ko kuma azzalimai su ne za su gurfana a ciki summa a nan ba ko ina ne summa take amfani a matsayinta na kalmar da take abin da menene ake kirasa ba a cikin ba takid ba adawatul rafi da waw da thumma da fa ko a ka'idar nawa suka ce waw baya nuna wannan ne a farko wannan ne a baya ala tafi bilwayi ko eh innal wawa yutafu ala musahibihi wa yutafu ala man yati qawluhu aw ba'dahu in kace jaa muhammadun wa amrun ko zai iya yiwa kuma muhammadu ne fara zuwa ko kuma amrun ne fara zuwa amma wau akwai ta'kid wannan ya fara zuwa kafin wannan wannan ya fara zuwa kafin wannan bidun taraki amma thumma akwai ta'kid bit taraki haka ne yawa to wayannan adawatul rabt din wani lokaci wani yakan canja ya koma matsayin wani so ba a ko ina ne thumma take shiga cikin wannan din ba kamar yadda wau din ba a ko ina da ko baya za- baya fa- ba- fa- fa'idan da fa'idan tadda wayannan abubuwan da ya kamata a ce wani lokaci ba sukan dauki wata ma'ana daban ko kamar yadda muka ce a wancan satin nan najin ko farin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa man kana eh, wa man yakfur billahi wa rasulihi ko da menene ku tabbata ma'ana ayar dan jikin ma'ana sakmin ayatin ayoyin sa kafin tan nan ko eh wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun man kana aduwwun lillahi man kana aduwwun lillahi wa malaikatihi yawa to kaga waw din nan ba zaman waw take yi ba tana zaman auni fanki huma da balakum minan nisa'i mathana wa thulatha wa ruba waw din nan auni saboda idan ka ba fasara shi a matsayin waw to zai baka wata ma'ana daban don haka summa a nan gurin a bisa wayancan malamai din ba tana nufin takibi ba ne yauwa saboda haka hukuncinta daban amma fahimtar wasu malami nake gaya maka yau akwai wanda suka tafi akan wannan yadda yadda muka tafi cewa kowa zai tafi duk da haka sai da suka samu soft landing cewa idan muminan za su shiga ga waɗanda suka ɗauki cewa mumini sai sun bi ta kansu radi sun shiga ta wuta sai suka je za su shiga din za a ce wutar kunu bardan menene bardan wa salaman yawwa kamar yadda aka ce ma wuta ya na rukuni barda wa salaman ala ibrahim to su ma sai ta zama musu bardu da salamu yau saboda biyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna mu'mini suna salihai ko yawwa kuma cikin su akwai annabawa cikin su akwai shahidai cikin su akwai da sai sauran su salihan bayi abu ne mai wahala kace da sai sai shigo ta cikin wuta wallahu ta'ala a'lam masha Allah na malam
a hadisin ya ce fa akunu awwala mai ya juzu fi na dosiri Mm.
madi eh shi ma ya ce zai hauki kan siraɗin eh da al'ummarsa eh haka ne kar magana nan ga ai lalle shi yasa nace maka wasu sun amfani da waccan aya da hadisai irin wannan na ai na faɗi wannan da farko ko nace sun yi amfani da waccan ayan wa in minku ai ta ma ayan qur'ani ne illa wariduha ko sannan da ga wannan hadisin yawa amma wa'ancan da suka ce kowa sai ya shiga din nan ka gane akwai tarkiki tarkiki shine da annabawa da sahabbai da mm, da manzanni da salihan bayi a wuta abu ne mai wahala da aka sai da suka ba da soft landing cewa wutar sai ta zama salaman haka ne yawa to sannan kuma wannan wa akuna awwalun man ajuz alhadin ka gane ko wanda su- ka dauke shi akan cewa eh sai an bi to su masu sun kawo wato kenan kamar yadda wancan masu korewa sun kawo substandard masu shigarwa ma sai sun kawo wato kenan substandard in ya tabbata dole sai an shiga Allah ta'ala alam in ya tabbata dole sai an shiga to sai an bashi wannan din wani fassara ta daban da haka tsallakewan sai ya zama ba shiga wuta ba ne don ai duk da tadawulin yana kansa akan wurud ne wa in minkum illa wariduha wurud a cikin alkur'ani a mafi yawan gurare duk yana nufin shiga ne yana yana- yana- yana nufin shiga ne ya kudumu qawmuhu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar ay fa yudkhiluhum an-nar kalmar wurud tana nufin shiga ne don haka sai suka tafi akan shiga da haka nan ihtiyaz ya ɗebi mutanen su wuce mai yiwa Allah maɗaukaki sarki ya buɗa musu wata hanya su shiga yawa a hankalce duk da ganasi a hankalce a ce annabi sallallahu alaihi gashi ya shiga ta wuta ba fasara ba za ta ba da abin nan ba ita ma sai an nema mata safilan wallahu ta'ala a'lam na Hmm?
da sun shiga kogi sun wuce a yanzu su biyar auna kuma da suka zo ba su wuce ba kuma daga kogin
eh haka ne haka ne to yanzu kaga ka nema musu soft landing ai ko ai soft landing ake magana yanzu mutanen fir'auna sun shiga kogi sun wuce mutanen ai mutanen musa alayhi salatu wassalam sun shiga kogi amma sai da aka samu infilaq labudda min al-infilaq fa anfalaqa al-bahru ko fa kullu fil- fa- fa- fa- fa- fa zala kullu firqin ka daudil azim yawwa akwai infilak amma su kuma da suka zo akwai intibak yawwa saboda ka kowa gwargwadon nasa da haka kenan kaga lokacin da mutanen annabi musa kan maganan ka suka zo suka wuce bayan an samu infilak su yashi suke takawa suka wuce amma mutanen fir'auna da suka zo su ruwa suka shiga yawwa to Allahu a'lam wa alaikum salam ha kar magana aka ce ba tana shamakance mutum bane daga shiga inda ba a so kamar ruwa misali aka tura mai gada ai ruwan yana kasa na ce gada kam kamar yadda shi siga hadisi nuna ai yana gwada cewa ba wai yana cikin wutan bane kai sai ai yana sama ne wutar tana ƙasa ne sai mai laifi ne ya zo wa'annan ƙungiyoyi suke kama shi amma wanda ya zo saliman bai da laifi zai wuce ba tare ma da ya ji wuta a ƙasa bari ma akwai masu wucewa kamar walƙiya
to amma duk da haka yanzu yadda za ka saurara abin shi ne yanzu a duniyan nan a yanzu haka currently mutane miliyan nawa muke da su world population ne yanzu eh tare billions ko to yanzu in the next 100 years nawa mutane za su zama a ban kasa ka haɗo da na baya tun daga zamanin annabi adamu duk lokacin a ƙarƙashin ayat ta ce wa in minkum ai ma'ana ma minkum ko babu wanda daga cikin ku sai ya gangaro wata irin gada ce ka duba faɗin gada gada kuma a ƙarƙashin wani abu take ƙarƙashin ruwa ita kuma wannan gadar a ƙarƙashin ta ba ruwa bane wuta ne saboda haka akwai da suke cewa in dai ka biyo ta gurin ta ga karshen gada sai ka ji sanyi in dai kuma ka biyo ta gada wuta sai ka ji wuta tunda wuta ne a karkashi take ci ko yawwa kuma abinda zai daɗa kawo matsala a fahimtar abin shine duk inda ake sifata siradi sai a ce maka kaman gashin yake kuma ga kaifi ko to a koro mutane su biyo ta kan gashi yanzu misali a ce garin nan kaɗi ya ka garin na fafake shi a sa siririn falanki ma bai fi haka ba falanki haka daga farkon garin har karshen sa karshen wuta ne a koro mutane a guje kada tsammani mutane za su ka faro gudu tun daga anguwar kunkuru har anguwar bayi tar akan falanki balle gashi ko igiyar shanya ne aka dora malam da shi kuma akan wannan eh akan wannan ai abu ne wanda yake ba wa da imani a kai shi me shi siraki amma yanayin kaifiyar sai da manzo Allah sun kwanta ba wanda ya imani akwai shi kan akwai akwai shi kamar ya ma'ana mu dai namu imani akwai shi tabbas eh kamar yadda ayoyi da ke sai suka yi bayani eh amma siffar tashi nan ya inganta akan wannan wasu da ake faɗa ai wannan kusa abu da ɗin bayani
eh to amma dai wanda suka bayanin ai malamai ne ko shi yasa nake maka abin da zai dada kawowa abin nan duk inda kaji ana sifata shi ko shine to kaddara gada ce normal gada kamar ta ta ta hanyar jal- al- menene bulk alamarin nan za a koro mutane amma gadar ta kai tsawon ta ya kai hakan nan ko sannan akwai kugiya tana fisgar mutane akan hanya ta yagi wannan ta yagi wannan ta kaga ba abu ne wanda ke da mai sauki ba Allahu a'lam yawwa wannan abin da wanda yake bukatar mu kara bincike a kansa ta dai faɗi ra'ayi guda biyu na malamai da wannan da wannan yawwa ni abin da na fi gani a kansa na fi ba da secondary ya kawo da ce mu imani da annabi sallallahu alaihi wasallama mu bi shi ko mu shiga wuta ba Allah ya kiyashe mu Allahu a'lam mun gane to wa alaikum assalam wa rahmatullah alamakon alkawarin nan na'am a nan duniya mutum sun baya cika alkawari Allah zai kama su da laifi na'am to Allah da kuma wata Allah su tafi shi da lokacin zuwa aljanna kuma ya kai alkawari a wani sai na kuma da eh Allah ya san ta da laifi
to wannan kadiya ce wadda take take da abin nan akwai akwai special cases a kome ko kadiya ce wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu hikayanta ai bata ma faru ba za ta faru ba a gidan duniya za ta faru ba dan adam a duniya ne yake da takalifi kafin ya zo duniya lokacin yana cikin mahaifiyarsa ko yana can alimu zarra bai da takalifi yana cikin mahaifiyarsa bai da takalifi in ya mutu ya shiga kabari bai da takalifi a filin lahira bai da takalifi ka gane yawwa sannan kuma wannan kadiya ce da Allah madaukakin sarki ya tsara ta ya nuna mana rahamarsa yawwa wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam wa rahmatullah ce wai haka ga bin adam miskin da kai dan adam Mm. kamar haka hausa za ka ce kai tonka to kai tonka abin da sa ba a faɗanta kai tonka yawanci tana zuwa ta ɓangaren nadama ne don haka sukan fi wailaka su laraba sun bambanta shi mun ka ce wailaka shine kai tonka ma'ana kamar akwai matsalar da ta- za ta same ka in sun ce wai haka tausaya maka ake yi tausaya tausaya maka ake kalma ce ta tausayawa da haka shi yasa suke fassara shi da miskin da kai ma'ana Allah sarki miskini ka gani Allah sarki abin tausayi shine ma'ana sa ya ma agdaraka ma agdaraka babu abin da yafi ka yaudara girman yaudara eh ka yi min wayo kenan ai yawa wallahu a'lam mara da lokaci da mu zo na ɗaya lokaci ya tafi to za mu dakata nan insha Allah ta'ala to shi me shawara Assalamu alaikum. A wancan sati din da malamin mana karatu daga ƙarshe an ɗauko magana a kan karancin walima da ake da bukukuwa. Sai yawancin bukukuwa sun taso kuma fati ake da sauransu. To shawarar da nake da ita ita ce